بسم الله الرحمن الرحيم wazan tashi cikin babin rahal wa gairuhu babu na wani bai da lamba babin rahal babin jingina wa gairuhu da wani shi dukan suna karkashin abin da sun shaye saye da sayarwa hadisi na 282 ya ce an aisha ta radiyallahu anha amsu daga aisha allah rai ta kala take cewa inna rasulallah sallallahu lalle annabi sallallahu istara min yahudiyan da'aman ya sayi wani abinci daga wajen ba yahudi wa rahanahu dir'an min hadidin ya bashi jinginar rigar yakin shi ta karhi rigar sulke riga ta yaki ba yahudi ne na wanda ba a yaki da su ana zaune da su a madina annabi sallallahu ya sayi abinci a wajen shi a matsayin bashi sai kuma ya zamana ya bashi jinginar rigar silken shi ta yaƙi in ya abin nan ya mai shi in ya ba shi kudin shi kuma sai ya amsa wannan yake nuna halaccin mu'amala da yahudawa da wanda ba musulmi ba da shi annabi alaihi salatu wasalam ya yi abin sai dai nan gurin abin da 'yan shi'a da masu zagin sahabbai suke kawo iskali da rudani cewa ya ake annabi sallallahu da matsayin shi ga masu wadata cikinsu ga masu arziki a cikinsa na sahabbai kuma su bari abincin gidan shi ma ya amso bashi wajen bai hudi kuma bai hudan ma ya amso ya ba da kayan yakin shi jingina gwanda wannan hatsari ne a ba abokin adawa kuma kayan yakin ka kama a ce soji ne kai ma wani ma abokin adawa bindiga shi an ba shi abinci a matsayin jingina to wannan iskanin suke kawowa na farko cewa suka ne ga sahabbai annabi sassan suna nan da wadata su masu kudin su kuma sun ki ba a sai abincin shi ma ya abin nan asali annabi alaihi salatu wasalam ya kasance mai badawa ne ko da sun san da yana da abinci a gidan shi ya fi karfin abincin gidan shi to amma badawa ce yake hatta kai kuma shi ma sai ya bukata kuma ba abu bane wanda ya yi da sanin su ba wanda zai zai tashi ya je neman bashi sai ya ja wani sun tayi kuma ai ba don ya kasance shugaba ba ya san suna mishi zai kasance kuma duk wani karamin abu sai ya sa su ciki sun mishi ko kuma sai sun san da shi kenan wannan shi ya yi abin shi ba tare da sanin su ba ba zai su zama abin zargi ba kuma ba yahudan ba yahude ne wanda ba yaƙi ake da shi shi yasa dan an ba da abin yaƙi ba abin matsala ba ne an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu yake cewa matsalul gani zulmu jinkirin biya ga mawadaci zalunci ne wanda ya kasance mawadaci ne yana da abun ya ki biya sunan shi azzalimi wai za ku biya ahadukum ala maliyin idan aka sa ɗayan ku yayi bi ga mawadaci faliyat ba a to ya bi shi idan kana bin wani bashi na jikawa hamsin masanin ya gama ka da wani wanda yana da wadata abin yana iya biya to sai ka bi shi ma'ana ya kawo maka wani ya ce jika hamsin ɗin nan da kake bi na ni ma ina bin wannan jika hamsin kenan shi zai baka shi zai baka ta waje to wanda za a kawo maka nan ya zama na da sharaɗi mawadacin wannan kuɗin ne da aka azama aka azama kai zama na wajen wata miliyan biyu ko wata miliyan goma ya kawo maka wani talaka da riga shi ma ta yi ƙarin shi ya ce ka bi wannan shi zai biya ka wannan ba za ka amince ba wa anhu radiyallahu anhu ƙara yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man adraka malahu bi ainihi inda rajulin wanda ya samu dukiyar shi da aininta ita karan kanta a wajen wani mutum au insanin kada afalasa ko wani mutum da an mishi tafilisi fa huwa ahqqu bihi min ghairi shi yayi cancanta da ita gami da wani shi shi yayi cancanta da wannan dukiyar tashi tafilisi shine mutumin da ya kasance yana da ba su suka na mutane da yawa wannan ya kai karan shi ana bin shi bashi wannan ya kai karan shi ana bin shi bashi to hukuma sai su hada alkali sai ya kirayo shi a tattara duk abin da ya mallaka a zo gidan shi duk abin da ya mallaka a kai a saida a biya ba su suka mutanen nan shine tafalisi to kai misali ka bashi bashin wani moto ne kun yi ciniki ko kuma wata riga ce kun yi ciniki ya ce zai baka an hudu kayan shi kai ma kuma kana cikin wanda suka kai karan kuna kana bin shi bashin jika goma ko jika ashirin ta wannan rigar da kuka yi ciniki to kana tahiya an hudu kayan shi wanda za a yi wantaran za a biya mutane ka ga kayan ka wanda ka saida mashi to wannan kayan kai ka hi cancanta da shi ba zaka bari a saida ba sai ka ce to dama ni wannan abin ne na saida mashi ya gagara biya kawai ka ɗauke abun ka shi kenan ba zancen ka shiga don saboda in aka saida abun kuɗin abin da hukuma ta yanke aka baka shi ne za a baka kuma ko ya kai na jika ɗari ka samu jika goma shi kenan baka wunshi wani abu don ta hasa ce za a yi an jabir bin abdullah daidai gwargwadon basu sukan kuma daidai gwargwadon yawan mutanen da suke bin shi duk abin gidan shi aka sai da an jika hamsin ya kama mutanen in sun kai mutum goma raba musu za a yi jika hamsin in nan kowa daidai gwargwadon girman bashin shi ɗaya bisa goma bashin ka ɗaya bisa ashirin kin bashin ka ka samu shi kenan kuma ba zancen ka kara bin shi wani abu kenan ka ɗau kayan ka ko da ya yi aiki da shi shi ya hiye maka wa an jabir bin abdullah ya kala yake cewa ja'ala wa fi lafzin a wani lafzin ce qadan nabi sallallahu alaihi bi shufa'ati annabi sallallahu alaihi ya yi hukunci da shufa'a fi kulli malin launi kusan cikin dukkan dukiyar da ba a raba ta ba shufa'a shine damar kana da damar yin tarayya cikin wani abu da kuke tarayya sai da izinin ka za a saida ko kuma an saida kana da ikon ta da cinikin to duk wata dukiyar da ba a raba ba ko gida ne ko gona ce kuke da na tarayya ba a raba ba in ba a raba abin nan bane kake da damar ta da ciniki in an yi yace fa iza waqa'atil hudud idan iyaka ta abku wasu rufatu durku aka rayyanka hanyoyi fala shuf'ata babu shufa'a in an raba an ce kai wani gana ka wani gana ka kowa gana shi nan ba a game yake ba to wannan duk wanda ya sai da nashi wani baya kawo shufa'a bai ce ai yana da ikon tada dan dan uwan shi ne ko dan saboda kanan shi ne an jabir bin an abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma kala yake cewa asaba umar arzun bi khaybara umar ya samu wata gona a khaybar fa atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu fiha sai ya zo ma wajen annabi sallallahu alaihi yana neman shawarar ma'aiki fa kala yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inni asabtu ardan bi khaybar ni na samu wata gona a khaybar lam usib malan qad huwa anfasu indi minhu ban taba samu wata dukiya wadda ta hi tsada a wajena ba da dai kamar wannan gona fa ma ta amuru bihi me kake umarni da shi kala sai ce in shi ita habasta asala in kana so ka rike asalinta asalinta ta ka ce wata saddakta biha kai sarka da ita yana abin da ake huddowa ka rike sarka da shi kala sai ce fata saddaka biha umar sai umar yayi sarka da ita gaira annahu la yuba wa asala sai dai ba a sai da asalinta wala yurasu ba a gajarta kenan wakafi ne sata wala yuhabu ba a bada ta kyauta kala sai ce fata saddaka biha umar fil fuqara Umar ya yi sarka da ita cikin talakawa fil qurba da cikin makusantan shi wa fil riqab da cikin bayi wa fi sabilillah da yan bulaguro cikin jihadi ka wa bin sabil da yan bulaguro wa daifi da da baki duk abin da za a a asalin ta ba sai da ta za a yi ba amma a noma ta da bino ne menene aka noma wa'annan su za a raba ma fi sabilillah la junaha alaman waliha babu lahi ga wanda ya jibince lamarinta an yi akula min habil ma'aruf ya ci cikinta da kyautatawa ma'ana mai tsayuwa a kanta ya ci a ciki babu lahi au yi tsima sadiƙan ko ya ciyar da wani aboki ko wani abokin shi zai wuce ya kawo mishi ziyara ya ɗauka ya bashi babu lahi gar mutamawwilin fihi ba yana mai arzuta kanshi ba a cikinta kenan ba kwasa bai kai gida a ya ci da karan kanshi wa fi lafzin a wani lafa ya ce gar muta'athilin ba mai ɗaukanta a matsayin dukiyar karan kanshi ba an umar kala yake ta radiyallahu anhu kala yake cewa hamartu ala farsin fi sabilillah na yi dauki a gaba wani doki cikin jihadi fa ada'ahu allazi kana indahu sai wanda ke wajen shi sai ya tozartar da shi ma'ana doki ya doka ya ba wani ya ce na baka shi kyauta da in za a jihadi ka rika tahiya to wanda yake wajen shi sai ya tozarta shi ya kasa rike shi fa aratu ana ashtarihu sai na so in saye shi wannan doki wazanantu annahu ya bi uhuli bi rukhsin nayi zatan zai sai da mana shi da ragi saboda ni na bashi shi asali da ma fi sabilin fa sa'altu annabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai na tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce la tashtari kakka saye shi wala ta'rifi sarqatika kakka koma cikin sarkaka ka bada kuma ka bi ta wa in abaka hu bi dirhamin ko da ya baka shi da dirhami daya kakka koma fa innal a'ida fi fi sibati dan mai komawa cikin kyautar shi kal'a'ir fi kai'ihi kamar mai komawa ne ya yi aman shi ya lashe kenan ka kazamta ce to haka nan ka bada abu sarka ka bada shi ba za ka koma ba ko sai da shi yake ka ce ka sayo me yasa saboda zai ji nauyi ya sai da maka shi da ragi kamar maido maka abinka ne zai yi na gaba an ibn abbas radiyallahu anhu kala yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam yace al'aidu fi hibati mai komawa cikin kyautar shi ya bada kyauta ya komo kal aidu fi qai'i kamar mai komawa ne cikin aman shi ya lashi wa fi lafzin aw lafzi fa inna allazi yaudu fi sarqati lalle wanda ke komawa cikin sarkashi kalkal waqi'u kamar kare ne yayi amai sun mai yaudu fi qai'i sannan ya komo cikin aman shi ya lashi wannan duka yana akkada hani game da ka yi kyauta ko sarka ka koma ka saye ta ko kuma ka ce ka amshe abinka sai dai fa uba ga abin da ya ba ma dan shi shi wannan ya halitta ya amshi wa an Nu'man ibn Bashir kala yake cewa tasaddaqa alayya abi bi ba'd malihi ma'aihina ya mini sarka da wani bangare na dukiyar shi fa qalat ummi sai ma'aihiyata take cewa ita ce Amratu bint Rawaha la arda ta tushida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba zan yarda ba sai ka shaida sai ka ba annabi sallallahu shaida ka je ma'ana annabi yayi shaida cewa ka ba ma wani wannan dukiyar ka kaza dan ta kenan fan talaka abi ila annabi sallallahu shi da hu ala sadaqati sai babana ya tafi zuwa ga annabi sallallahu ya sa shi yayi shaida ga sarkar da yammun fa qala lahu rasulullahi sallallahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam a fa'alta haza bi wadda duka kullum ka aikata irin haka ga dukkan diyanka cikin ɗiyanka kowa ka ba shi irin yadda ka ba wannan ɗan ƙala la sai ce a ƙala sai ce ita kullaha ku ji tsoron Allah wa adalu fi auladukum ku yi adalci cikin ɗiyanku kaka ba wancan ba ka ba wancan ba ka ba wancan ba ka ba wancan ba faraja abi sai ma'aihina ya koma farar da tilka sadaka sai maido wannan sarka ma'ana ya kwasa ba da me yasa saboda annabi sallallahu ya hana wa fi lafzin a wani lafazi ce fala tushirni izan to kakkasa ni shaida fa inni la ashhadu ala ashhadu ala jawrin ni ban shaida akan zalunci kaga zalunci ne ya ba wani bai ba wani ba wa fi lafzin a wani lafzi fa ashhad ala haza gairi fa ashhid ala haza gairi ce ka sa wani ya shaida ba ni ba wannan kuma ba zai sa ba dan saboda ya san hani ne na haramci annabi sallallahu alaihi wasallam magana ce gaya mishi cewa ka je wani ya maka shaida na gaba an abdullahi ibn umar radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam amalu ahal khaybar kaga yanzu wani dan jahilci da dama mutane suna yin haka wani ya ba wani daga cikin ɗiyan shi wani abu kuma bai ba sauran ba abu mai kima annan nabi sallallahu alaihi amala ahal khaybar yayi mu'amala da yan khaybar ala shadir ma ya kharuju minha akan rabin abin da ke huddawa daga cikin ta min samrin na 'ya'yan itatuwa au zar'in ko kuma na shibka kenan su su yi aiki su noma mishi abin da ta huddo akan su ɗauki rabi annabi sallallahu alaihi ya ɗau rabi wannan shine aiki na gona da ya halitta amma in ya zama na muhabara ce nau'in cinikin da zai zama na kai ka kama wannan bangaren shi ya kama wancan ban ka kalaci nan wajen shi ya kalaci nan wajen wannan shi aka haramta amma da cewa ku raba abin da aka samu ko ma ya yake ko rabi ko sulusi ko kaza babu laifi an rafi ibn khadij kala yake cewa kunna aksar al'ansaru haƙalar mun kasance mun yi dukkan mutanen madina gonakai kala sai ce fa kunna nakaril arda ala anna lana hazihi mun kasance muna ba da haya gona akan cewa mu mu ɗauki wannan ɓangare wala kuma hazihi wanda suka noma su su ɗauki wannan ɓangaren kenan a kasa gona biyu a ce da wannan ɓangaren na gabas ni zan kalace shi in tayi wannan na yamma kai zaka kalace shi ya ce faruba ma akhrajat hazihi so da yawa wannan zai ta hudu walam ta khuruj hazihi wannan ba ta hudu ba kenan zai zama na kai mai gona kai kasan cikin ta kasan sirrin ta kasan gurin mai karhi da wanda yake mai amfani da wanda bai da tunda shi tana hako ne za ta ho ayi shibka ka ce mishi to ni nan gabas zan kalata in ta yi kai kuma nan wajen to kai ka dauki wajen da kasan mai kwari ne shi zai abincin shi ka bar mishi wajen lalatacce kaka ta yi ya ga shi wahalar banza yi kayan ma kayan ma noma shi ne sirrin da yasa aka hana irin wannan fana hana an zalika sai annabi ya hana mu game da haka wa ammal wariqu amma mu ba da azruha falam hana bai hana mu ba amma haya ka ba da ma mutum kuɗi ya mishi haya gona wannan kuma shi babu laifi wali muslim ko kuma irin na baya na cewa ku raba abin da ya hudu sa'altu rafi ibn khadij na tambayi rafi ibn khadij an kira ila ardi bi zahab game da haya gona ko garka bi zahab da azruha wadda zinare walwarki da azurwa faƙale ce la ba asabi babu lahi gare shi ya ce inna ma kaɗan ya ji an ce an hana ba da haya yace inna ma kana nasu ajruna ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam bima alal maziyanat yace mutane sun kasance ga zamanin annabi alaihi salatu wassalam suna ba da haya ne akan abin da ke wajen manyan koramai manyan koramai wa aqbalul jadawil da kuma mafuskanta ta ƙananan koramai wa ashiya min zar'i wa shiya min zar'i da ma wani abu na kayan gona da aka shuka sai ya ce fa haliku haza sai wannan ya halaka wai sulmu haza wannan ya ya je lahiya tana yiwa ma ko da rabon gurin da aka yi daidai aka yi to ya zama na kai wancan bangaren naka an samu alloba iska duk ta lalata shi ko kuma wani abu ya hallaka shi ya ce wai sulmu haza wa haliku haza ko kuma wannan ya kubuta wancan ya hallaka ya ce falami kullum nasu kirawun illa haza a wancan lokacin mutane ba su da wata haya ta gona sai irin wannan fali zalika zajara anhu saboda wannan ne annabi yayi hani ya tsawatar game da haka an hana fa amma shay'un ma'lumun madmun amma wani abu sananne lamantacce fala ba asbihi babu lahi a gare shi ka ba da haya na kuɗi a baka almaziyana shine al'anharul kibar manya manyan koramai aljadwal kuma shine naharun sagir karama korama an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ce qada annabi sallallahu alaihi wasallam bil umra liman muhibat lahu annabi sallallahu ya yi hukunci da umara ga wanda aka ba ma ita umara shine wanda zai baka ko gida ya ce har matsayin rayuwarka ko ya baka gona ya ce kai ta noma ta har matsayin rayuwarka wa fi lafzin a wani lafazi ya ce man umira umara lahu duk wanda aka bashi umara wali aqibihi ma'ana abin rayaswa da wali aqibihi da ma zuriya shi fa inna halin da zai udiya ta tabbata ga wanda aka ba wala ta la tarji'u lillazi adaha wa zata komo ga wanda ya bada ta batun da ya ce da kai har zuriyarka li annaha ada'un waqa'at fihi almawaris dan rabo ne wanda gado ya shiga ciki tunda ya ce daga kai har zuriyarka kenan in kan mutu cikin rabo za a sata qala jabir jabir yake cewa innamal umra allati ajazaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul umara wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya halitta shine yace hiya laka wa aqibika na baka da kai da zuriyarka fa amma iza qala hiya laka ma ishta amma idan yace taka ce matsawar rayuwarka fa innaha tarji'u ila sahibiha ita wannan tana koma zuwa ga mai ita kenan idan da ya ce matsayin rayuwarka in ya mutu ba za ta shiga gado ba za ta koma zuwa ga wanda ya bashi wa fi lafzin li muslim a wani lafazi na muslim amsuku alaikum aula amwalakum ku rike dukiyoyinku wala tufsiduha kada ku bata ta fa innahu man a'amara umra dan duk wanda ya bada umra fahiyya lillazi umiruha ta wanda aka ba mace hayyan wa maitan matukar yana raye ko ya mutu wali akibihi da zuriyar shi kenan wancan wanda ya ce hiya laka wali akibika an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam la yamna jarun jarahu kada makwabci ya hana makwabcin shi an yi gari za khashabahu ya dasa iccen shi fi jidarihi a katangar shi makwabcinka ne zai yi runwa ya kewaye tambaye ka cewa ka ba shi dama ya aza iccen shi a bisa katanga ka kada ka hana sun mai kulu abu huraira sannan abu huraira ce mali a rakun ana hama uridi na me yasa nake ga kun kau da kai gami da wannan sunna wallahi la armi yanna bi habena aktafikum wallahi sai na dora ta a bisa kafadun ku dole ne saboda annabi alaihi salatu wassalam ya hana ka hana ki an aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man zalama min al-ardi da shibrin wanda ya zalunci daga ƙasa daidai da kamu guda kamar yin haka guda hannu ya zalunci tsuwi ƙahu min saboda ardina za a rataya mashi shi a naɗa mashi a wuya tun daga ƙasai bakwai daga baki ɗaya za a rataya mashi daidai wannan gurin da ya zalunci daidai in kare guda ne to daga nan har zuwa ƙasa na bakwai za a naɗo a rataya mashi shi babu lukuta babu tsuntuwa an zaid bin khalid al-juhani kare ke cewa su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an lukuta an tambaye annabi sallallahu alaihi game da tsuntuwa az-zahabi aw al-warqi zinari ko azurfa ma'ana kuɗi kenan kala sai ce irifu ka aha ka sanar da birgamin ta jikar da ka same ta wa ifasa da madarmin ta sun ma'arifa sanatan sannan ka sanar da ita shekara guda kenan kada ka faɗi adadin kuɗin da ke ciki kawai ka faɗi an samu kuɗi ne cikin jika mai kama da kaza madarmin ta kaza ne sun ma'arifa sanatan sannan ka yi sanar da ita shekara guda fa'in lam tu'raf fastan fiqaha idan ba a same mai ita ba fastan fiqaha ka ciyatar da ita wal takun wadi'atan indaka ta kasance ajiya ce a wajenka kenan ko da bayan an yi shekara kai ka kashe ta ka hallaka ta to matsayin ajiya ne ladda ya huto biyan shi abin shi zakai fa in sha a ɗalibu ha yau min dahar fa addiha ilai idan mai neman ta ya zo wata rana cikin zamani ka maida mishi kayan shi wa sa'alahu an dalatul ibil an tambaye shi gami da bataccen raƙumi fa qala sai ce malaka wala ha mi gamin ka da shi da ahu ka bar shi da aha ka bar shi raƙumi fa inna ma aha hiza'aha tare da shi akwai takon shi wa siqa'aha da mashayar ruwa shi tare dulma yana gangaro ma ruwa ƙaramar dabba kamar akuya da ƙananan dabbobi su ne zai kasance in an tsince su za a kama amma raƙumi ba zaka ce ka kama tsinto shi ba saboda sai yayi wata yana kiwon shi mai shi bai koda bai gan shi ba yana da haƙurin tahiya kuma yana da haƙurin ishiruwa wata akulu shajara yana cin itace saboda abincin shi ba mai wahala ba ne hatta ya ji duha rabu ha mai ita ya same ta in raƙumi ne kenan ba zancen ka samu tsinto shi wasu alahu an shati ya tambaye shi game da karamar dabba akuya ko tumkiya ko rago ya ce huzha ka kama ta fa inna ma hiya laka ita taka ce aule akika ko dan uwanka aule zaibi ko kuma kura ma'ana ita tana da ardutul libya da kai alamun karhi mai alamu mai karhi cewa in ka barta da wannan namun daji zai su hallaka ta wannan ana zancen katsance ta a cikin kurmin daji wanda ba zancen cewa ko makiyaya a kusa suna tare da ita nan ya isa ta gurgasa ya